قال الله عز وجل ألا من جرما دوكك أنا فدا أشكال القرآن من جرما وأنبئكم زنباك الأباري bima ta akuluna da abin da kuke cewa ma ta dakiruna da abin da kuke ajiyewa fi buyuti kuma gidajen ku inna bi zalika kun ga cikin wannan la ayatin wallahi akwai alama lakum wa gare ku in kuntum mu'minina in dai kun zama mu'mini ne gaskiya kan buga jalla ma abara isa alaihi salatu wassalam yayin da ne musa warkar da alakamahu makawu wal abrasa da mai barasa wa ayyana mauta yake raya mace ce bi idinin lahi ta'ala da idinin Allah qalu lahu suka ce innaka tazamu kana riyawa annaka cewa kai tukbirana kana ba mu labari bi mana akulu da abin da zamu ci min buyutina daga gidadajin mu wa ma tadakkaru da abin da zamu koyi ce qala da mu kwarai fa qalu suka ce ba inna najmu kiyaruna mu mun tara zababun mu wa habaruna da manya manyan malaman mu wa ruhbanuna da manya manyan malaman nasara fa na amuru na umarce su an ya kulu su ci wa dakiru fi buyutin su ajiya gidansu sun mana ce ka fata kabiru na za mu je da kai ka ba mu labari kala na am yace kwarai fanda na ku ila buyuti suka je gidajen wannan manyan malama wa kalu suka ce wa adakaru suka boye wa akbalu ilai suka zo gunsa min algadi wa shegarin gari wa shegarin gobe wa sa'alahu kullu rajulin minhu kowane mutum ya tambaya annabi isa wa huwa yakbiruhu yana bashi labari bima akala da abin da ya ci bayan nan wa adakara da wanda ya ajiye wame ma kabar bihi isa alaihi salatu wassalam yana daga abin da annabi isa ya ba mu labari min al-mughayyibati na abin da yake boye qissatul ibnu ajuza shine labarin dan tsohuwa wanda aka ba mu labari wa kana man yawa man kabar yana daga labarinsa ma kahu abu isyaqa sa'alabi wanda malam baban isyaqa sa'alabi ya ba mu labarin rahimahullahu ana isa alayhi salam marrabi sai ya hatihi annabi isa yana ficewa cikin yawace yawacensa bi madinatin zai zo wani birni wa ma'ahula hawari yana tare da shi da almajiransa na hawariyawa faƙada suka ce inna fi hadhihi madinati kanzu a wannan madina ba akwai wani taska a wannan birnin faman ya zahabu wa zai tafi bayan sakariju zai fidda shi qalu suka ce ya ruhullahi la da kudu hadhihi alqaryatu garibun bako ba ya ga wani alqarya ba illa qatalahu sai mutanen garin sun kashe shi fa qala lahu annabi isa ce makana kun ku tsaya nan hata a'udu ilaykum zan dawo gare ku wa maraye ga hata da kalar madina da ya ga birnin wa kafa bi babi ya tsaya kofar birnin fa qala ya assalamu alaikum ya ahlad dar amincin Allah ya tabbata gare ku ya kuma su wannan gida garibun ade mu bako ne yazo ku ce da shi fa qala lahu imra'atu ajuzun wata mata tsohuwa zai ce amma tarza ka yarda an ad'aka na kira ka la a zahaba bika ilal wali in ajiye ka ba sai na tafi da kai gun sarki ba hatta ta kulu ba za ka ci amuni shan na ce da kai wani abu ba fa bayyana ma isa bil babi yana tsaya kofar annabi isa alaihi salatu wassalam idza qabala ibnu ajuz sai dan tsohon ya zo faƙala lahu isa sai annabi isa ya ce ya abdallah arifini lailatuka hadi ka karɓi bakonci na wannan daren faƙala lahu bata sai saurayin ya ce misulu maƙalatul azuzu ya faɗi misalin yadda mahaifiyarsa tsohuwar ta faɗa faƙala lahu isa annabi isa ya ce amma in naga cewa kai lau ba'al da zalika da za ka aikata haka zawwajuka bintul maliki zan da za ka aikata ka bani abinci na ci ni da zan aura ma ma yar sarkin garin nan in ji annabi isa fa qala lahu fata sai saurayin yace imma an ta kuna majanunin to ko dai ka zama kai din mutum ne wanda kana da wani baka wa imma an ta kuna isa ibn maryama ko ka zama annabi isa ko mutum ne mai baraka in ba annabi isa ne da mujizansa zai wannan lamari ba in ba mutum ne wanda yake da wani baka ba ba zai yi ba kala yace to tunda ka tambaya ana isa ni ne annabi isa fara ba sai wannan mutumin ya karbi bakoncinsa ba ba da inda ya kwana abunsa fana ma zuba yayin da ya waye gari ƙara lahu ya ce da shi ugudu maza kai sabko wa adkul alal maliki kai zauyi ka je gidan sarki wa qul lahu jitu ka ce nazo aqbu ibana daga ka ce nazo zan auri yarka fa innahu sa ya'muru bi rabbika amma in ka fada ka ba zai sa a doke ka zai yi umarni amma ka duka sai ka jure eh za a ma duka kai kuma ka ka daure ka faɗa haka wa ikrajuka in an ma duka za a fidda kai ka je kwal ya ce to na yadda tun da kai ka faɗa famar da lafata wannan saurayi ya shuɗe hata da kala alal maliki ya je gun sarki wa qala ya ce jitu na zo ne aka dubu ilaika ibnu daga na zo ina neman yarka fa amara bihi sarki umarni fa riba aka dinga jibgansa da duka wa kurija aka fitar aka jefar da shi ya farfado ya zo gurin annabi isa wa rajala fata saurayin yazo la isa yazo annabi isa fa gabar ya ce abin da ka faɗa ammu faƙalar annabi isa ya ce idan kana garin waye garin gobe fa zahabi ne kurin ka tafi ka ce wa kadab ilaihi ka ce ina neman yarka fa innahu yanaluka biduna zalika za ma duka amma ba zai kai ne din ba fa fa'ala yaron ya aikata wa marahu isa fara raba hul maliku sarki za aka masa duka duna zalika amma bai kai na farkon ba faraja ila isa ya zo gun annabi isa fa aka bar ya bashi labari faƙala annabi ya ce irji ilai gobe ma ka koma wa ka ɗa ba ka ce ina neman yarka fa inna hu zawwa yaqulu laka da sanna zai ce maka inni azawwajuka iya amma zan aure ma da itawa ala hukumi amma fa akan hukunci na wa hukumi ni ko hukunci na qasarin min zahab bene ne na zinare wa bilatin da azarfa wa ma bi imami da ta abin da yake gidan ma ya zama na zinare da azarfa da zabar jadi za a gina ƴata bene na zinari da azurfa kuma kayan cikin ya zama zinari da azurfa da zabar jari zai gaya ma haka fa kulla ka ce af'al zalika ka ce ka ce na ɗauka in ya gaya ma haka ce na ɗauka ka ce na ɗauka fa idza ba aka ma haka yayin da ya aiko ka tare da kai fa akaru ka fita fa innaka so fa tajidu da sannan zaka samu fala tu dilli sha amma kar ka ce komai fa da kana alai sai wannan yaro ya shiga faka da bale yace ina neman yarka fa qala sai jiya masa yace to sai duk wa hukumi kaidan sadakin ta hukunci na ne fa qala yace ma hukumuka me hukuncin ka yace fa kama allazi sumiya lahu isa hukunci na wanda annabi isa ya ambata fa qala lahu na mai ce kwarai ab azamin ya kabiru zalika zan aika wanda zai karbi wannan fa ba azama hu kauma ya aika mutane fada ba ilai ma sa'alahul maliku abinda sarkin ya tambaya annabi Isa ya bashi fa ajiba al maliku min zalika sarkin yayi mamaki wa sallama ilai ibnatu duk abin da ya faɗa aka ja ka ba sarkin sarkin ya dau sai ba wannan mutum fata ajiba al fata sai wannan saurayin yayi mamaki wa qala li Isa ya ga annabi Isa ya ce ya ruhullah taqdiru ala misli zalika yanzu kana da misalin irin wannan mallakan makudan kudin wa anta ala misli hadhihi hali yanzu ka duba halin da kake ciki faƙala ya zai ce li annani azartu ma ya buga ainihin ina zaba abin da zai wanzu ne alama fanni a ga abin da zai kare shi ne duniya faƙala da fata sai saurin ya ce wa ana ad'ahu wasa baka ni ma zan je in kira yi mu abuce ka fata kalla mina duniya zan rabu da duniya wata ba isa zan ba annabi isa fa ka zai biye da yawa ta ashabu ya jigun mutanensa wa ƙala ya ce haza huwa kansu wannan yi ne taska annabi kultu lahum wanda na gaya muku fakana ibn ajuza wannan dan tsohuwa yana tare da annabi isa hatta ma da har Allah ya karɓi ransa wallahu alamu Allah shine masani kabarin kuma sai labari ya jama'u iddatul mu'jizati min mu'jizati isa za ku ji matattaran mu'jizan annabi isa kamar yadda matattaran mu'jizan annabi ma alqur'ani isa alaihi salam haka abu isa ya ka salabi malam baban isa ya ka salabi ya haka ito mana rahimahullahu kala wahab yace wa karaja isa alaihi salam annabi isa ya fito ya sihu yana yawo fil ardi a bayan kasa fa sahabahu yahudiyan sai wani bayahudi ya abuce shi wa kana mal yahudi ragiba ne bayahudan yana da gurasa biyu wa ma isa tare da annabi isa ragibun yana da gurasa guda daya fa qala lahu isa annabi isa ce tusharikani fi da amika ni da kai mu hada abinci guri daya kana da gurasa biyu na da daya faƙala yahudi ba yahudin ya ce na'am na yarda falan mara al yahudi yayin da ba yahudin ya ga annan isa laysa ma'ahu illa ragihun wahida to ayi annabi isa gurasan sa dai ne shi ba yahudin biyu ne nadima sai ba yahudin yayin nadama faqama isa ila salati yayin da annabi isa ya tayi zai sallah fa kalar yahudu ragiban sai ba yahudan ya cinye gurasa da yanka kowa yana da ɗaiɗaya kenan ka ji yahudanci zo mu tafi nai da kai tare mu haɗa gura- abincin mu guri ɗaya da ya buɗe zai ga iya lafi gurasan sa ɗaya ne ba yahudan biyu ne ba yahudan zai fara nadama to ainihin an cuce ne bari in cinye ɗin sai ya zama daidai annabi isa yana sallah ba yahudan ya ta ya cinye gurasa ɗaya falan ma gara isa salatu yayin da annabi isa ya gama sallansa qaddama da mu huwa yace wani zo mu ci abincin mu mana fa qala isa lil yahudi ya gaya ba yahudi yace aina rajihu al akaru gurasa na ga biyu ina ɗayan kakan gura ba yahudan ya cinye fa qala yace ma kana illa rajibun wahidan ba wani dama gurasa na ɗaya ne naka ɗaya ne fa kala isa rajifan annabi isa ya ci gurasa ɗaya wa sahibahu hima ba yahudan rajiban ya ci gurasa ɗaya sun mahin dalaka suka ci gaba da tafiya fa ja ila shajaratin suka zo kusa da wata itaciya fa qala isa li sahibi annabi isa ga wannan ba yahudi yace law anana binta ta di shajarata da ne ni da kai na bitina mu kwana a karkashin wannan itaciyar kwana ma suka kwanta suna barci su ma zuba suka waye gari fanda daga suna tafiya falaki ya a ma suka gaba da makaho fa qala lahu isa annabi isa yace araita ba mu labari in alatuka idan na ma magani a tarar da lawo alaika basaruka har Allah ya dawo da ganin ka har ta shukuru ka gode wa Allah qala na'am yace kwarai fa masa Isa alaihi salam basar wa annabi Isa ya shafi ida idanunsa wada Allah ya roki Allah fa idza huwa sahihun sai ga makawon ya warke fa qala Isa lil yahudi sai annabi Isa ya ga wannan bai yahudi yace billazi araka alama bazara saboda darajar sarkin da ya nuna ma makawo ya zama mai ido kam kana ma kamin ragibi wai gurasan ka nawa ne faƙala ya ce wallahi ma kana illa rigima billahi da gura sana ɗaya ne fasaka da izanu annabi isa ya shiru wa marra suka ci gaba da tafiya fa izahu ma bi muqadin sai suka je suka samu wani zango faƙala lahu isa annabi isa ya ce ar'aita ba mun labari mana in alaj idan na ma magani fa abaka Allahu Allah ya baka lafiya hal tashkuruhu ka gode wa Allah qala yace bale gaskiya ne aye suka tadda fa izahu ma bai muƙaidin sai ga sun tada gurdiji ne wanda baya tashi alaba ne fa da Allah isa annabi isa ya roki Allah fa iza huwa sai wannan gurdiji sai ya warke ya miƙe da kafansa ya samu lafiya qaiman yana da ala da jile akan kafafansa fa qala sahibu isa sai abokin annabi isa ce ma ra'aytu misla hadha kat to ai ni ban taba ga misalin haka ba fa qala isa ce billazi araka al'ama to ina ma magiya da sarkin da ya nuna ma makawo basirin ya zama mai ido wani muƙwidi da gurbiji sahiyan ya zama mai lafiya min sahibar da gefe salisu ni da kai wai waye ke da gurasa ta uku nan ne ai gurasa akwai na uku fa alaba da hul yahudu bai yahuda ya rantsa ya ce ma kana ma ahu bai zama tare da illa rage ba wallahi gurasa ɗaya ne kai kana da ɗaya ni ina da ɗaya fasaka ta isa annabi isa ya shiru wanda daga suka tafiya ta in ta haya ila nahar ujjaj har suka je wani kogi wanda yake da kogin da yake cike da ruwa mai zarfi shine rahar ujjaj da suka je zuwa ga wannan korama yawwa jararan yana gudu fa kala yi sai ce la'ara jisiran sun je koraman babu gada wala safinatun babu jirgin ruwa sai annabi isa ya ce fa kun bi hujra fi ka rike bayana min wara ita bayana wara kadamaka mauri kadame duk inda na dora kafa na ka dora kafanka fa fa'ala ba yahudan yayin sa da wa mashiyala lama ya suka dinga taka ruwa suna tafiya fa qala lahu isa annabi isa ce billazi araka al'ama ina ma magiya da sarkin da ya nuna ma makawo ya zama mai ido basira mai ido wal muqidi wannan gurbiji sahiyan ya zama mai lafiya wasa karaka la haka hadal bahri sarkin da ya kore ma wannan kogi hata masheto alai har ka taka kike tafiya man sahibu da gibal akiru wa yake da ɗaya gura sannan ne na uku faƙala ya ce la wallahi ma kana illa ragiban wahidan wallahi ban san shi ba ni sai gurasa guda ɗaya fasaka da isa annabi isa ya shigo wanda daga suna tafiya ta fa'iza huma bizubai suna tafiya sai ga barewa yar inna yana kiyo fa da isa bi zabiyin annabi isa ya kira wannan barewa fa ta ya zo fasa ba ya yanka barewa washe wawo suka soya min ba'adan shahinsa wa kalawa suka ci wannan barewan su madarba iza bakiya ta zabiya da suka ji barewan rabin suka soya suka ci to rabin barewan annabi isa ya dan sanda ya buga bi a sa wannan sanda wa kala yace kun bi izinin Allah azza wa jalla barewa ta yi da izinin Allah fa idan zabiu ya ado sai ga barewan ya tashi yana gudu fa qala rajul sai mutumin yake subhanallahi fa qala idza jabil ladhi araka hadhihi al-ayati ina ma magiya da sarkin da ya nuna ma wannan aya man sayibar rajul akir wai waye ne ne dai wannan gurasa fa qala yace ma kana illa ragiban wahidan ba wani gurasa sai gurasa daya fandalaka suka tafi famar bi sahibul bakari suka tada wani mai saniya yana kiwo fana dai isa annabi isa ya kira shi yace ya sahibul bakara ya kai mai saniya uzuru na min bakari ka hadi idilan ka duwa wani maraki ka yanka mana mana ashaniyan nan na kala ya taba sahibu ka ya kudu yace abab ka aika abokin ka ya rike ka fandalaka yahudu faja biya ba yahudan yaje yace sai yace masa da Allah sa ne yana naka ka ba mu ɗaya maraki mu yanka mana sai mai kiwon yace ka aika wannan abokin naka ya zai rike ma sai annabi Isa ya aika bai hude yace da Allah ka ja garken mutumin nan ka kama mana maraki fa zabahu sai bai hudin ya kama marakin suka yanka washawahu suka soya wa sabal bakar yanzu ilai wannan dai mai saniya yana kallo faƙalar lahu isa sai annabi isa ya ce da bai yahudan kul wala ta kafir lahu azaman ka dinga ce amma kar ka karya ƙahin ka ji ko da an baka wani magani an ce ka ci naman kar ka karya ƙahin to daga nan ne annabi isa ya ce to mu dinga ci amma kar mu karya ƙahin saniya eh fa ba'ala suka aikata falan ma faraga yayin da suka gama azaba bi azami ya bi jildi annabi isa ya ce kawo ƙasar sukan ya kawo ya ce to duk mu je ba ƙahin a cikin fatan sai aka hara da ƙahin aka mai da ya cikin fatan saniya wararabo ya ɗaga sanda da ya maka wannan fatan da ƙahin yake wa ƙala yake ƙun biyu zina layi sai maraƙin da suka ce tashi faƙamal ijil maraƙin ya tashi wala hukuwar yana ɓon ɓon faƙala sahibul baƙari kun ijil ka sai annabi ya ce mai saniya riƙi kayanka ƙala ya ce wai haka man anta wai kai waye ne kala yace ana isa ibn maryam ni dai ni ne annabi isa dan na maryam kala isa sai yace masa asiharu summa farra minhu ya ga masa yace gudu fa kala isa yace li sahibi billazi ayanaka al-ijl wai saboda wanda ya raya mana wannan dan marakin kam kana ma kamar ragi wai gurasan ka nawa ne bai hude dan Allah kala bai hude yace ma kana mai illa ragifin wahida wallahi ba ni da gurasa sai gurasa guda ɗaya ne din fasaka da iza annabi iza ya shiru wa maraya suka shuɗe hata da kala ƙaryata suka yi ga wani alƙarya fanna gala iza bi asfaliya annabi iza ya zauna a ƙasa wal yahudi biya alaha shi ba yahuda ya hau can saman bene ya zauna fa aka zala yahudu a ta isa a heba yahudan da annabi isa kamar yana barci sai zai ɗau sandan annabi isa وقال يجي انا الان ابرئ المرضى يجي اي ما زي وركar da mara lafiya shi bai huda wa uhiyal mota yi ma zai iya raya mace ce wa kana maliku tilkal madinati madaran shi kuma sarkin wannan garin ba da lafiya mudfanan hakika shi kuma sarkin ya dauka kama gahi ga mutuwa fanda lagal yahudu sai ba yahudan yaje yunadi yana kira man yauta gi dabiban ina mai neman likita hata ta kasar maliki har yaje fadan sarkin fa gabara bi waji aka bayi labarin sarki ba lafiya fa qala yace adkhulu ni ne bai hudin yace ku shiga da ni gunsa fa ana abratu yanzu zan warkar da shi wa illa itumuhu idan kun same ka da mata in kun shiga da ni ba lafiya zan warkar da in kuma ya mutu ma zan raya shi fa qila lahu zaka ce inna wajhul maliku wannan jinyan sarkin fa ayat adabawu ya gagara da likitoci eh fabilaka lawa qablaka na can gabaninka falaysa min dabibi yudawi ba wani likita da zai wa sarki magani wala yushbi ba wanda zai warkar da illa sarbahu sai dai bayan gadansa faqala sai ce masa adkulni ana ga ya muku adkuluni ne ku shiga da ni gun sa bana fa da karu haka shiga da gun sarki da ya ga sarki ya jana mai sauki ne fara rabal maliku biya sahu da ya daga sanda yadda ke sarkin fa mata sai sarki ya mutu faj'ala yarbu bil asa aka dinga dukan yarbu bil asa je mutu yace ku kyale da Allah in ji shi bai hudun yace ai in ya mutu ma na biya muku zan raya fa yarbu bil asa ya dinga dukan sarki ya mutu sarki ya bace dinga dukan sa wa yaqulu yana qum bi idnillahi tayi da idnin Allah ko kida li sulima sai aka ce to kaga ya mutu bai ja ku kare zai tayi da Allah ya dinga dukan sarki ya mutu sai aka ce to a kama masa salam fa balaga zalika isa labari ya kai da annabi isa fa ga bana ile yazo gun sa waka da rubiya ala kaje ba har an daura hiya ita ce za a sare wuyar fa qala lahum ya ta'aitu zan ba ku labarin in ya hayato da kun maliku idan sarkin naku ya rayu a ta tarko da ni sai za ku bar mun aboki karuna mu suka ce kwarai fa da Allah alaihi salatu wasalam annabi isa sai roki Allah fa ya uzi Allah ya raye sarki wa kama ya da wa anzala yahudu haka sauke yahudu a cikin itace min al-kashabati na katako faƙala isa sai annabi isa ce anta a azaman nasa alayya minnaka kaga yanzu idan ka kula darajar da na ma'aika gani nake da haƙi a kanka wallahi la ubari wa ni dai ba zan rabu da kai ba har abada faƙala lahu isa ya ce to an shaidu kallah ina ma magiya da allah allah da a ya zabi sarkin nan da ya raya bari wanda muka ci da kai wal ijila da raƙuman da ya da kuma ɗan mariƙin da ya raya ba da ma kallahu ma bayan mun ci wa aya haza da sarkin da ya raya wannan sarkin ba da mamata bayan ya mutu wa anzalaka min aljazai ina mamagiya da sarkin da ya soke ka akan kututturen dibinan nan ba da ma sulib bayan an maka salabu kama kana ma ka bin ragibi dan Allah gura ka san ka nawa ne kana yace wallahi ma kana mai i illa ragibi wa da ni gura ta na ɗaya ne fa kana annabi Isa yake to shikenan la ba sa babu laifi sun mandalaka suka ji gaba da tafiya hatta ajiya ƙaryatan azimatan suka je wani alƙarya mai girma kare batun wanda ta rushe fiya kanzu akwai taska wa biya salasan labana da aka samu wani bulo na zinare manya manya bulo uku min zahaban na zinare fa qala rajulu li isa sai annabi isa ya ce haza malun laka yace wannan dukiyanka ne annabi isa fa qala yace ajal ba na bane wayidin li dukiyan nan tun da dinari ne manya manya guda uku eh nawa ne wayidin laka eh naka ne wahidan ɗaya kuma lillazi a kalar rage ku salisu wannan wanda ya ci gurasa na hukun za mu ba shi ɗaya ɗaya na ba ɗaya na ka ɗaya wanda ya ci gurasa nan da ba san shi ba za mu bai ba faƙala da yahudu ya ce ana ni na cin ya yi ya ce ai na hukun ni na cin ya sai wani bakin da aka yi ya ce wallahi a kan ya ce wallahi ni na cinye wa an ta su salli kana sallah na cinye wallahi kana sallah na cinye fa qala isa sai annabi ya ce hiya laka kullu ha yace to tun daga bada haka duk ma naka ne tun daga bada haka ka ce ka tana sallah ka cinye ɗayan sai ba a nan fai fada ya ce kana sallah na cinye ɗayan tun daga zinari guda uku na ɗaya zinari nan nawa ɗaya naka ɗaya wannan gurasan wanda ya cinye ba san wa ya ci mu ba shi ɗayan ya ci to ai ni na cinye a wani lokaci da kana sallah na cinye sai annabi isa ya ce yi laka kullu ya ce tun da ya zama ga duk ma naka ne fanda daga isa annabi isa ya tafi wata raga ko qaiman yanzu ruhu yana yana gani huwa la yasdi wa an yahmila wahida min hun annabi isa ya ce to na bar ma asuni na tafi sai da annabi Allah rabu ana suka zama sai annabi isa ya kyale ya tafi yana kallon wannan bulo na binarin guda uku in ya dau ɗaya ba zai iya ba in ya dau ɗaya kowane mai nauyi ne ana annabi isa ya bari wa kullama arada an yahmilu wahidan in yayi ne zan dau ɗaya su guda ne sai masa nauyi fa qala lahu isa yace da'ahu fa inna lahu ahlan yalikuna alayhi yace wannan gurasan wannan zinarin kaga na kyale ka kai kai ya dawo gun sai yace kaga ka dauka yace zo mu tafi tun daga gani haka akwai wanda suka dace za su halaka a kai faja arzu nafsul yahudu ta dalau ila da mali an idan ba yahuda nan ya shagala da dukiyan wai kurau an ya zai isa yi ya zai suka tabbata dole haka da marrabi da mali salasa na baran sai wasu suka zai ai isnani min huma bi ma ga abokin sa bawa dunan mu nawa ne mu ga yahudan dole dai annabi isa ya ja ba yahudan sun dace yace wani su wanda suka zai suna zuwa suka ce wani yaya kau da ni da ya Allah ya bamu wannan dinarin kowa ya dau daidaya to ka zo kowa yana da daidaya sai suka ce da ɗayan suka ce to wanda laga min huma sahibuhuma ila hadha hadhihi qaryata fatina bi dami yace yanzu abin da zamu yi wannan dinarin da suka dauka suka je yana da nauyi suka ce ma aiki mutum daya cikin mu ya je ya zo mana abinci idan muka ci abinci muka yaruwa kowa sabon da ma sai mu nemi dabban da zamu daura wannan dukiya falan ma zahaba sahibu kuma yayin da ɗayan yaje zai sai musu abinci qala haduma lil akhir sai ɗayan ya gaya ɗayan yace hallaka an qatuluhu idza raja wa naqsimul mal fi ma bainana yace wani zo mu shawara kaga mun aiki zai sai mana mu tare ni da kai mu kashe shi idan mun kai yi in na dau dinari ɗayan ka dau ɗayan na san sai mu raba ta tsakiya eh in ya zo muka yi haka ai kaga ya zama na mu biyu kala na mai haka za mu daga ya zo mun ga ya ba mu abinci mun gama cin ya kurin mu tayi mu kashe shi ni da kai mu dau ɗaya da rabi rabi wa qala allazi zaba fi nafsi shi kuma wanda ya tafi sai abincin huwa za a ji ana fi da mai sun mai ce ni yanzu abin da zan yi bari in sa guba abincin idan na kai musu suka cinye suka mutu dai hukun ya zama nawa fai za ka mata idan sun ci sun mutu wa yasir limaru kulluhu ilayya duk dukiyar zai zama nawa fa ba ala zalika yaje ne mu guba ya ya zuba abincin falan ma raja ilaihi ma yayin da ya zo gunsu ya ba su abinci yana zuwa gunsa ma ko abincin ba su jira ba kaga abinci kaga abinci to zo mana bubruk suka fada shi da doka kayya kayya suka murde suka kashe shi suka ce wani kaga yanzu sai mun ci abincin mu alai yawa bayan sun gama kai yi sun ma aka na tsama suka ci abinci famata kuma su biyan suka mutu wa mara isa alayhi salatu wa salam bihi annabi isa da zai zo zai fice da su eh ya gansu mutanen nan ga sa mace wa musu dinnan mauta sun mutu hauluwa gefen sa fakala yace haka za ta tunau dun ya bi ahli yace ba yahude ka gani ko to Allah ya masa wahayi ga abin da ya faru da abin da ya faru yace to ita duniya haka take yin da ma'abuta yanzu in ka neme ta ma sai ta kai ka fa aya kun bi izinin Allah azza wa jalla sai annabi Isa ya raya ta da izinin Allah fa tabaru yace to kuyi lura wa maruku gani wa lam yakul min al mali shay'an ba wanda ya dauki wani ba dukiyan yace kuma dukiyan ku tafi fata dalla nafsi yahudu sahibu sa'ila da malihi ba yahudan kuma ran sai yana son wannan kudin da ya dida fa kana yace adini ne ma da annabi ya dala ne kaman wannan dukiya an ji an dawo fa kana lahu isa yace kuzuhu fa huwa hazuka fi dunya wal akhirah inda ka dauki wannan duniya hine dukiya ne hine rabanka da duniya da lahira falamma zahaba al yahudu annabi isa ya tafi aka bar ba yahudi a gurin li hamiluhu zai dauka kasaballahu bihim al arda kasa ta kizbe da shi wanda daga isa annabi isa ya tafi yana kokarin dauka aka ce kasa ya tafi bai da wani ruwayan kuma ya dau wannan ya aje ya dau wannan ya aje har yunwa ya kama shi a gurin ya mutu kabarin ma'ida da sai labarin ma'ida allazi anzala Allahu azza wa jalla minas sama'i wanda Allah ya saukar daga sama zuwa ga wannan annabin Allah annabi Isa alaihi salam wa zalu banu isra'ila Isa ibn maryama banu isra'ila suka tambaya annabi Isa dan na maryama an yanzu da alaihim ma'idatan minas sama'i قال الله تعالى كما إن الله يجي إذ قال الهواريون
إذ قال الهواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال تكن بها إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال وهاب ما أنا وهاب دم من بوه يا منا وسأل بنو إسرائيل عيسى عليه السلام أن ينزل عليه مائدة من السماء sai annabi ya sace idan kana la hawariyuna yayin da hawariyawa suka ce ya isa ibn maryama hal yasri wa rabbuka ubangijinka zai samu yiko an yanzila alaina ma'idatan min samai ya sauke mana akwashi kabaka daga sama qala annabi ya sace ita gulla ku ji tsoron Allah mana in kuntum mu'minina in dai ku mu'mine ne kalu suka jaye ba komai muke nufi ba nuridu muna nufi ne an na akula min mu ci daga cikin wannan abincin wata da mai inna kuluba na zuciyar mu ta samu nutsuwa wani alamu mu san an kada sadakata na ka mana gaskiya wani kuna alaiha mu kasance a tare da kai mina shahidi na cikin masu baka shaida cewa kai annabin Allah ne wa qara ali wa aisha da sayyid ibn jubair da mujahid radiyallahu anhu hali ya sadi wa rabbaka abi tayi musan da ta min alaha wa nasabal bawu al muwahhida wa kitar al-kasai malan kasai da abu ubaida sun zaba da ma'ana hali tastadi'u anta da rabbaka wa tas'ala rabbaka qalu suka ce li'anna al-hawariyuna lam yakunu shaki nabi qadratillah da ma su hawariyawa ba sa kokonto daga ikon Allah wa qara al-babuna wasu suna karanta da hal yastadi'u rabbaka wasu da haka suke karantawa to daga nan ya hal yastadi wa an tantahiru ma'i wa huwa yu'limu annahu yastadi wa inna ma hal yaf'alu amla wajirahu barum ala wasu malaman suna tafi akan zahirin aya faqalu ai wasu malaman suka ce kuskure ne alqawma wa kanu bashar faƙar lahu isa alaihi salatu wasalam ya ce isa zama liƙaunihim ittaqullah saboda tambayar ya yi girma annabi isa ya ce ku ji tsoron Allah fa in kuntum mu'minina ma'ana wa anta shaku ku daina kokonto fi qudratin lahi aw tansibu ila ajabi ku daina dangana Allah zuwa ga gajiyawa aw nuqsani ko tawaya wa ila wani kaulin qala lahu ya gaya musu ittaqullaha ku ji tsoron Allah an tasalu shiyan ku tambaye wani abu lima tasalu wal umam qablakum lam tasalu umam wanda al'umma na can gabanin ku ba su roki Allah ba qalu suka ce inna ma sa'alana mun tambaye ka ne li'anna nuridu muna nufin anna akula minha mutu daga cikin wannan ma'ida falasta ya kano mu ta kankance kudurarsu da ikonsa wa ta dama inna mu samu nutsuwa taskwana kulubuna zuciyar mu ta samu nutsuwa wa na nan mu zan an kada sadakata na kama da gaskiya bi annaka rasulullahi ya zama kai manzo ne na Allah wa na kuna mu kasance alaya a gada ga mina shahidi na cikin masu bada shi fana karar lahu bilwa da mu tabbatar da Allah da ɗayan jawar kudurarsu da iko wadaka kai kuma mu tabbatar da gabi risala ce da manzanci wannan buwace da annabta wakila yace wa takunu alaiha mu kasance a gare ka mina shahidin a cikin masu bada yadda laka a gare ka inda bani isra'ila nan ga bani isra'ila wa idza raja'na ilaihim yayin da muka komo gare su qala al-kasai malan kasai yace fa amarhum isa bi siyami salasata yawma annabi isa yace to tunda kun tambaye wannan sai ku ya zama kwana uku wa anna allah ba da zalika yudimuhum bayan wannan allah zai ciyar da ku wa yanziluha alaihim kuma allah zai saukar gare ku fasamu suka yi azumi haƙa ta mal'ajira suka cika wannan kwana hatta ta mal'ajira har suka cika kwana uku faƙama isa annabi isa ya tashi wa sallallahi ya salla wa sa'alallah ya roƙi Allah wa qala ya Allahumma ya ubangiji rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i Allah ka soke mana akwashi daga sama ta kona lana idan ya zama ranar idi gare mu li awwalina ga na farkon mu wa akhirina da na ƙarshen mu da na ƙarshen mu wa ayatan minka kuma ya zama aya ne a gare ka warzuquna Allah ka azurta mu wa anta khairur raziqina kai ne sarki mafi alkhairi mai azurta bayi qala ta'ala qawlu fadan sa da yace idan ayatun min Allah alaina ya zama juyowa ne a gare Allah zuwa gare mu hujjatun ya zama hujja wa burhanan da hujjoji wayidi din ismu lima a duk abin da zai jiyo sunan sa idi ada ilayka min kulli shay in abu zai dawo sunan sa idi in ya tafi zai dawo idi ila liyawmil fitri wani kaulin ana nufin ranar karamar sallah sai a ce mata idi wa yau mu har ranar layya ma na kiranta da idi saboda ko sun je shekara ta yi za su ƙara dawo li'annahu ma ya'uda ne fi kulli sanatin domin kowace shekara suna jiyowa li'awwalina wa akhirina da kaba da malam salib yace ya ni ahli zamanina ma buta zamanin mu wali man yaji ba da na da wanda zai zuwa bayan mu wa qara zai da bin sabit zai da dan sabit yace li'awwalina wa akhirina qala ibn abar radiyallahu anhu ya'ani ya kullu min akhirin nas ƙaryan mutane su ce kama ya kula awwal kamar yadda na farko za su ce wa ayatan minka da kafa da dalalatu hujja ne wa hujjatun qala Allahu azza wa jalla mujiban li Isa alaihi salam Allah ya faɗi wannan yana mai amsawa annabi Isa yace inni munazziruha alaikum haƙiƙa Allah ce ni ina mai saukarwa gare ku wa qara ahli sham da kata da da azim munziluha da aka fiye karanta bisa shadidi li'anna nazala maratan wata wata wata fa'ili badali ne ala ta kasiri maratan ba da maratan qala ta'ala la ya fa man yakfur ba'du minkum ay yakfur ba'du nuzuli ma duk bayan sauke mai da wanda ya kafirce ya imani da annabi Isa fa inni u'azzibahu Allah yace wallahi ni zan azabtar da shi azaban azaba la u'azzibahu ahadan azaban da ban taba yi wa wani daya min al'alamin daga yan ala ba ai alimi zamani yan alan zamanin su qala faja'al al'um mutane suka yi jawa kabaru suka kafirce ba da nuzulil ma'idati bayan an sauke ma'ida wa masiku kiradata wa za ka shafe su suka zama barai wala kanazira wasu suka zama alhanzir qala zalibi mala zalibi yace waktalifal ulama wa malamai suna sabani fil ma'ida daga ma'ida hal nazalat wai ta sauka ne amla ko kuma fa qala mujahid yace nazalal ma'idatu ma'ida ne ya sauka wa hadha mithlu riba wa qala hadin yace wallahi ma nazalatil ma'idatu innal qawma lamma sami'u sharru yayin da mutanen suka ji wannan sharadin ne wakilin waka ce faman ya kafur ba'd minkum fa inni u'azibuhu azaban la u'azibuhu ahadin min al'alamin asahu suka yi wa kansu rangwame wa qala suka ce la nuridu ha bana nabanta wala hajata lana biya ba mu da bukata falam yanzu wasu malaman suka ce bata sauka ba kala abu isa ga salabi yace wa sawabu amma zancen da ya fi tare annaha nazala ta sauka saboda li qaulillahi azza wa jalla inni munazziluha alaikum haƙiƙa ni ina mai saukar da ita wannan akwashi zuwa gare ku wala ya ka bi kabari kullu a wannan labari babu wani sabani yayi wali tawatir da kabar dan akwai hadisi mutawatir an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa sahabata da sahabbai wa tabi'ina da tabi'ai ridwanullahi alaihim wa ghairihim min ulama wa dini daga malaman addini bi nuzuliha qala kabu yace anzalat yawmal uhud ranan yakin yawmal ahad ranan lahada aka soke ma'ida fali zalika ita kaza wannan sara idan yasa nasara suka rike ranan lahadi a matsayin idin su wabtuli wa malamai suna sabani fi wasu fatiya a subobin sa wa kaifiyatuwa yaya nuzuluwa saukan yake hukiyar kasai malam kasai ya hakaito muna dauga wahab qala ita anzalallahu ala isa miqtala Allah ya sauke wa nabi isa sanfo fi salasa samakatin akwai kifi uku mashawiyatin asoye laysa laha shauqun ba qaya wala qishirin babu bawo wa salasata argabatin da gurasa guda uku wal malaikatu malaiku ta hamilu suna dauke da ita hata wara uwa bai ne dai isa har aka aje ta a gaban annabi isa kala yace wa kada ila wani kaulin inna lama yadatu wannan akwai shi kanan safaratun tire ne min al adimi ne kirgi al ahmar ja wa kana biya samkatun waye da akwai kifi guda daya mashawuyatin an so yayi wa haula a gefen kifin kurar akwai korayen kaya wal buqulu da masu bungun kasa wa inda rasu ya kusa da kan kifin kallon akwai kunu wa inda zambiya kusa da jelen kifin milhun akwai gihiri wa kamsa da argabatin da gurasa guda biyar ala kullum min hazaytun kowane gurasa akwai mai kusa da shi wa kamsu rumanatin da ruman biyar wa tamratin da dibino guda biyar wa qala salabi salabi ya fada fi tafsir ya tafsirin sai ya fada ruwa wal katada an samu da katada an kilasu ya ji daga kilasu bunu amru dan amru an amara bin yasir ya ji daga amru dan yasir annan nabi sallallahu alaihi wasallam daga amara dan yasir ya ji daga annabi kala yana cewa nazaratul ma'idat ma'ida ta sauka kuma zangurasa ne wala haman da nama wa zalika annahum sa'alu domin cewa so sun tambayi isa da haman abinci fa akalu min wanda za su ci la yan fadi wanda ba zai kare ba fa qila lahum ce musu innaha muqimatun lakum muddin yana zaune da ku malam ta kunu in dai ba ku ya'inci ba a wata gaba ko ba ku koye ba a wata ba ko ba ku dauke ba fa yin fa'altu zalika idan kun nuna haka wazibtum zan muku azaba qala ba ma mara yawmahum babu wani wani da zai jure hatta kaba u sai da suka koye wa rafa'u suka daga yi wa kahu suka yi kanu suka yi ha'inci wa qala izza bin abdullah malam izza dan abdullah yace inna ba'ruhum saraka mina wasu ma a cikin wannan mayidan sun sata sun sa aljihu wa qala saka ce la'allaha la tanzilu abadan in ba mu koyi ba karba ya ki sauka farubiat anan ne kuma aka dauke mayidan wa musiku aka shafe su kiradadan suka zama birrai wa kanazirin wasu ga zama alhanzirai wa qala ibn abbas abdullahi dan abbas ya gaya mana radiyallahu anhu inna isa ibn maryama alaihi salam kaga annabi isa dan maryama kala yace libani isra'ila yace su mu 30 yawman ku ya zaman kwana 30 summa sallallahu ta'ala ma shi to sannan ku roki Allah abin da kuke so yudikum Allah zai ba ku fa samu 30 yawman sai ya zaman kwana 30 fala ma baragu yayin da suka gama kalu suka ce ya isa inna law alimna li ahadin mu da za mu san ga wani ɗayan mu fa qaraina amalahu za mu hukunta masa aikinsa la amana da mu a ce da mu abinci mun gama irin wannan so muke a ce da mu abinci wai na kada sumna gayi mun yazumi wajina muna jin yunwa fada ulla ka roki Allah mana an yanzu la alaina ma'idatan minas samai ubangiji ya sauke mana kabaka daga sama fa fa ala ya ga ta fa akbalatil malaikatu malaiku suka gabato bi ma'idatin da akwashi ya maluna suna dauke da ita alaiha gare ta saboda argabatin gurasa guda bakwai wa sabata ahwatin da kuma kifaye guda bakwai hata wara ta bayyana aidi ma aka ajiya gaban su fa akala min suka ce akiran nasu ƙaryan mutane kama akala awwalihim kama yadda farkon suka ce waru ya dawo bin sahibi a dawo dan sahibi ya mana bayani daga zazana da mai zara da kala suna cewa kanan ma'idatu wannan akwashi ila war adli bani isra'ila yayin da aka ajiye bani isra'ila igdalabat alaihim sai suke nuna sabani al'aidi na hannu minas samai daga sama bi kulli danin ga kowane abinci illa lahama sai dai nama wa qala sayyid ibn jubair yace ali ibn abba radiyallahu anhu unzila ala ma'ida da kulli shay amma idan nan an sauke komai illa da kubuzu sai dai ba gurasa wallahi da nama malam a dawo ita unzila alaiha kullu shay'in an sauke komai illa samaku wallahi sai dai kifi ne da nama babu wa qala hadiyatul awbi hadiyatul awbi ta nazala min as-sama'i samkata kifi kam ya sauka a sama biya daga cikin sa damu kullu shay'in kifin ne amma akwai dandanan kowane abu wa qala amaru malam amar dan yasir ya faɗa da kata da yace kana ma'idatu ma'ida tana sauraron tanzilu minan sama'i daga sama wa alaiha samaru akwai 'ya'yan itace min samar janna amma 'ya'yan itacen aljanna ne wa qala wahab bin manbahu malam wahab dan manbahu yace anzalallahu ta'ala a gari sai Allah ya soke musu wani gurasa min sha'ir na sha'ir wa hitanan da kifi faqila wani qaulin li wahab an fada ga wahab ma kana zalika yubayan wannan baya wadatar da su qala la shay'a walakin la arafa sai dai ba da banza ba ar'aba lahum albarakatu Allah ya lalinka musu albarka fa qala qauman su wayannan mutane ya kuluna suna ci wa yakrijuna suna fita wa yajul akaruna wasu zai zigo fa ya kuluna su ci wa yakrijuna su ma su fita hatta aka lubi ajma'i har gaba ɗayan su suka ci wa farala kuma yayin saura wa qala la kalabi malam kalbi ya gaya mana wa muqatil da malam muqatil yace istijaba Allah ta'ala li Isa alaihi salam Allah ya amsa addu'ar Annabi Isa faqala yace inni munazziluha alaikum ni ina mai saukarwa gare ku kama sa'altum kamar yadda kuka tambaya faman akala min zalika dama duk wanda ya ce daga wannan abincin summa lam yumin in bai ba da gaskiya da Allah ba ja'alatuhu masalan za mu sanya yayi ya zama misali wala anatun kuma za a masa la'ana la'ana za ta biyo baya liman ba liman da wanda yake bayan su gaba ɗaya la'ana za ta biyo baya in dai mutum bai imani ba halu suka ce karrari na mun yarda fada an shamunu asaba ya kira shamunu tataccensa wa kana afral al hawari na dan shamunu shine mabibicin hawariyawa fa kana ya tare ma aka da tare da kai amkai abinci kana na amince kwarai mai samkata ne ina da kifaye guda biyu wa sab'ata argifatan da gurasa guda bakwai kala ya taqaddama ha ka gabatar da su fa kada hunna isa annabi isa alaihi salatu wassalam yanka su kada yanka sigaran kanana sun makala ya ta uku da uku zauna biyar wadatin a wannan dausayin fatar fa uku daga rifagan dacewa kullum rifagatin dukkanin ayari ayaratin mutum goma sun makala isa alaihi salatu wassalam wadda allah ta'ala ya roƙi allah fanta jaba allah lahu allah ya amsa masa wannan zala fi albarkatun sai allah ya sauke albarka a ciki fasara kuma zan yi zama gurasa sahiyan kyakkyawa wasan kam da kifi sahiyan lafiyayye sun makama isa annabi isa ya tayi fajala yulqi fi kulli ribqatin yana hadarwa kowane ayari ma hu min na abin da za su dau asabi a hudan yatsan sa sun makala yace kulu bi bismillah in za ku ci ku ci da sunan Allah fajala da'amu ya gaziru abincin yana yawa hata balaga rubatin sai da ya kai guyuwar su fa aka luma sha Allah suka sha abin da Allah ya so su ci wa balala minhu ya saura wa nasu kamza da alabi mutane dubu biyar ne wani ban da doriya faƙalar nasu mutane suka faɗa jami'a suka ce na shaɗu annaka abdullahi wa rasuli mun shaida kai bawa ne na Allah manzan Allah sun masu alo maratan ukura a wani marar suka tambaye faɗa Allah da Allah ya roƙi Allah fa an zala lahu kuma zan Allah ya sauke gurasa wa samkan da kifi kamsa da agabatin kuma gurasa guda biyar wa samka ne da kifaye guda biyu fa sana biya ma sana biya maratul ula ya aikata musu kamar yadda ya aikata musu a marar farko falan ma rajahu ila qurahum yayin da zan koma zuwa makarantar su wannan sharu hadil hadis suka zayyana wannan fira rai kai min sai suka musu dariya mallam ya shada wanda bai halarci abin ba wa qalu lahum suka ce waya kun kai tan inna ma siru ai ai ba haka bane ai idanun ku aka sihirce faman arada Allah ta'ala bi khaira duk wanda Allah yake nufin sa da alkhairi sabbata hu zai tabbatar da ala basirati akan basirarsa wa man arada fitnatu wanda Allah yake nufi zai jarrabe shi raja ila kufri zai komo kafircin sa famassaku aka shafe su kanazira suka zama alhanzirai walaysa fihim sabiyin ba yaro wala imra'atin ko mace famaka shi bi zalika salasata ayyamin suna alhanzira suka yi kwana uku su mahala ku daga baya suka mutu walam ya tawalladu ba su kara haihuwa ba walam ya kulu ba su ci ba walam ya shirabu ba su sha ba wa qala kabu yace nazala ma'idatu ma'ida ta zo ga manqusatu minas sama'i daga sama nan na ɗaya iru biyar mala'ikatu mala'iku suna yawo da ita bainas sama'i wal ardi tsakanin sama da gaza alaiha kullu da min illa lama da abin da ake nema a ciki akwai sai dai nama ne babu wa qala katta da malan katta da yace kana tanzilu alaihim bukuratan da safiya tana sauka wa ashiyatin da malaici hay tsakanu a duk inda zai ya kalman ne kaman darba wa salwa da soyayyen nama li bani isra'ila kabilan bani isra'ilawa wa qala yamanu bin ra'ib yamanu dan ra'ib ya gaya mana kanu ya kuluna minha suna cin mashawuyan da suke so warwaya da ibn abi rabai an samu ruwaya daga salman al-farisi qala yace lamma sa'ala al-hawariyuna isa ibn maryam yayin da hawariyawa suka roƙi annabi isa dan na maryam an yanzu da alaihim ma'idatun ya sauke musu da akwashi laisa sauba babu wani babu wani sifa tare da shi wa baqa sai suka yi kuka wa qala yace yayi kuka wa qala yace allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas samai warzuqna alaiha da'aman na'kulu ka azurta mu da abincin da zamu ci warzuqna wa anta khairur raziqin ka azurta mu kai ne mafi alkhairi mai azurta bayi fadalar sufuratar sai wani tire ya sauka hamra unja min gama mace ni daga gajimare guda biyu gama matin fauka har saman sa gajimare wa gama matin min ta ja kasan sa gajimare wa hum yanzuruna ilaiha suna kallo hiya tahawi tana kasa mun ratun sana yin kasa mun kazatin tana kasa hata saka da bayyana aidihim ya zai sauka gaban su fa ka isa annabi isa ya kuka yake kala yace allahumma aj'alni Allah ka sanya ni min shakirin daga bayan ka masu godiya gare ka Allahumma aj'alna rahmatan Allah ka sanya mu rahama wala taj'alna uqubatan Allah kada ka maida mu mu zama uquba wa masalatan da kuma abin masala wa shuhudi yanzuruna ila tare nan duk suna kallon Annabi Isa yanzuruna ila shay'in lam yaru mithlu kada abin da ba saba gani ba wa lam yajidu rihan dayyiban ba zai saba jin kanshi mai gaske min didi kaman kanshin sa fa qala Isa alayhi salam yace liyaqum ahsanukum amala wanda ya bi ku kyakkyawan aiki ya tayi fa ya kishu ana haya yaya wa zukur ismin lahi ya ambaci sunan Allah wa ya kullu min haya ce fa qala shamun safa sai samunu ta ta ce rasul hawari ne shine babban hawariya an ta aula bi zalika min nat wanda haka ne kai ne ka bi dacewa da haka fa qama isa alayhi salatu wassalam wata wara ya alwala wa salla salatan dawilat ya salla mai tsawo baka yayi kuka baka kasirat wa kashabal mindili yayi wannan mindili shine hankitin wa kala yace bismillahi khairur raziqina abin da ya faɗa fa yaza huwa bi samgatin sai ga kibi mashawiyatan asoye laysa alaiha tare da ita babu wani abu fulusan babu wani bawo wala shaukun babu kaya tasilu saila min addasami sai dai kaga nama abannan abannan romo yana fita a jiki irin maiko maikon wa inda razi a kusa da kansa biru sai ga gihiri wa inda zambi a kusa da gelan kallon ga kunun wa wula a gefen sa mina wa da bukure sai ga nau'i na masu bungun kasa ma kalar kurasa amma ban da jan algarif wai za bi kamsa da argabatin sai ga gurasa guda biyar ala wahidin min hazaitun ɗayan zaitu ne wa ala sani na biyan asalin zuma ne wa ala salisa na uku kuma bairun kwai ne wa ala rabi a gurasa na hudu kuma jibinin ciku ne wa ala alkamis na biyar kuma kalidin waina ne shine wanda mai sawi ya kawo fa duk ruwayoyin ne na tattara na kamuka amma ka duba sawi wannan na karhin ya dauka halu suka ce bala ma yayin da in sakarra bai ne dai isa yayin da ya sauka gaban annabi isa faƙala isa ya ce liya kuma ahadu kuma ɗayan ku ya tayi fa ya shiku ya yi anil ma ya dake ga wannan kabaka faƙala shamunu rasul hawari yana sai shamunu ya faɗa shine babban hawari ya fiye ce an ta'ula ya ruhun lahi amin da amin duniya wai wannan abincin na duniya ne haza amin da amin akirati ko abincin lahira ne faƙala isa alaihi salatu wasalam laisa shay'un mimma tarawna wani abin da kuke gani ba na duniya bane ba na lahira bane walakin na wushe af'altuhu la ta'ala wannan abu ne da Allah ya aikata bil qudrati da ikon sa al zalibatu mai rinjaye kulu mi ma sa'altum ku ci abin da kuka tambaya tunda ku kuka roƙa sai ku ci yumdi da kum ubangijin ku zai kare ku wa yazidu kum ya kara muku min fadali daga falalansa qala lawari na hawari ya suka je ya ruwa la lawra aytana min hadhihi al ayati da zaka nuna mana wannan aya al yawma ayatan ukra faƙala idza ce ya sam ka nuna mana wani aya mana da ya kibi wuya karaya bi idinin lahi fada rabatin samgatu sai kibin ya dinga motsi wa da ala ya koma budusan da kaya wa shaukan da kaya da kuma wato bawo fa faza umina suka birgita faƙala idza ya ce malakum tas'aluni ashiya me yasa kuke tambaya na abubuwa idza dai tumuwa yayin da aka ba ku kari tumuwa kuna gi ma ba komai nake ji tsoro alaikum a gare ku ba an tu'azzibu kada Allah ya muku azaba ya zamkatu ya kebi uri kama kunta ki zama soyayye yadda kike bi izinin Allah da izinin Allah fa adat samkatu sai ta koma ta zama kifi mashiwatan soyayye kama kana kama yadda ta kasance faƙali suka ji yaran wallahi kun awwala man ya akulu mina to ka zama kai ne farkon za ka ci mana sun mana akulu na hana daga baya mu ma sai mu ci faƙali isa annabi isa ya ce ma'azallahi an na akula mina ina neman tsari da ni na ci walakin ya akulu mina man sana wanda ya roga yi zai ci fakafu sai suke jin tsoron ai ya akulu mina har su ci fada isa alayhi salatu wassalam ahla zamani da annabi isa ya kira mutane marasa lafiya masu shamajika wal marza da marasa lafiya wa akalar barasu da masu barasu wal jazama da masu fitirsa wal muqidina da gurbiji wal mubtalina da wanda aka jarraba fa kale yace kullu min rizqillah ku ta rizqin Allah wala kum mahana wa li ghayrikum bala'un agungu ko zai zame muku lafiya ga wanin ku bala'i ne wa bi riwayati a wani riwaya kullu suka je min rizqi rabbi ku ci daga rizqin ubangijinku wa da'awata nabiyikum kuma addu'ar annabinku wa zukuru isma la ku ambaci sunan Allah fa haka lo suka ce wa sadaru ana suka gabata hum alwan sun kai dubu daya wa salasi ne tarjulun da mutum ɗari uku wa imra'atun da mace daya min fakirin na wani talaka wa zamanin da mai shamajika wa marin da marar lafiya wa mutala da wanda aka jarraba kullum shaba'ani suka kohi ya tajasha kowanne ya koyi kuma sai bayan sun koyi Allah cikin ikonsa sai kuma haila Allah ya ba su sauki bayan sun koyi ma suke jin murya yana fita daga bakinsu na sun koyi kowa yana gaza shi ne ya jaje shaɗin bayan sun ci sun koyi ƙaha suna gaza haka suma nazara isa alaihi salam ila samkaci annabi isa ya kalli kifin ya gani bai lahiya kai ajiya kaman kamannin sa yake shine zalam min sama yayin da ya sauka a sama suma daratul ma'idatu wannan akwashi ya tahi su'uda aka hau da yi wa hum yanzuruna ila suna kallo hatta tawara an har ya buya gare su falam ya akwai min hayo mai izin zamanin illa sai duk marar lafiyan da ya ci sai da ya warke mai shamajika ya warke wala maririn ko marar lafiya illa bara ya warke wala mubtala ko wanda aka jarraba illa ufiya sai da ya samu lafiya wala bakirin duk talankan da ya ci wannan abincin illa ya tsagana sai da ya kuɗi walam ya zal ganiyan hata ma da mutum ba zai mutu ba zai guje ba yana mawadaci har ya mutu wa nadimal hawari na hawariyawa da basu ci ba suka yi nadama wa man lam yakul min hada wanda bai ci ba idan lam yakula min tun da basu ci ba wa kana idan nazala ijmal hukara wa sai talaka su tare in ya sauka wal agniya da mawadata wa sigaru da yara kanana war kibar da manya war rijali da mazaje wan nisa da mataye fa yadda da hamuna alaiya su dinga cakuduwa suna ci falan mara isa zalika yayin da annabi isa ya ga haka ja'ala hanu batu bainahum yasa baki baki in wannan sun ci gobe wayannan su ci fala bisa 40 sibayan yana soga dai kwana 40 aka yi tanzilu ruha yana sauka da walaha wala ta zalu mansubatu yukalu minha baya guyuwa ga wanda ya ci mai wani masiba illa idza fa'ala fayu sai dai yayin da rana ya huce kuma wadara kuma sai ya hawa so da ya hawo mu yanzu runan suna kallo ila zilli haga inuwanta hatta tawara an har ya buya gare su wa kana tanzilu tana sauka gabba tanzilu yawma in ta sauka gibban ta ya sauka in yau ta sauka gobe za ta sauka sai jibi kamar yadda za a ce zur gibban ta gida da hubba to tana sauka ne lokaci bayan lokaci eh wala tanzilu yawma eh kana qadu salihu kama tawar annabi salihu fa wallahu azza wa jalla ila isa Allah ya wahi zuwa ga annabi isa an ya jalal ma'ida ta sanya ma'idan nan wa rizqi da wannan arziki na bil fuqara ga kada talakawa dunal agniya banda mawadata fa zama zalika ala al-aghniya wannan hakan ya zama ya girma ga mawadatan hata shaku har zaka kai kuka wa shakun nasa mutane suke kai kuka biya wani suka ji atar wannan ma'idatu haka kuna ga ma'ida gaskiya ne nazala tana zuga mina sama fa qala isa ya halakun kun halaka tahajjazu li azab la ku ta dali ga azaban Allah fa wallahu ta'ala ila isa alaihi salam Allah ya wahayi ga annabi isa ya ce inni sharatu ala al-mukazzibina na sharɗanta ga wanda suka karyata la azabu la ga azaban ina sharranta musu sharra anna man kafara ba da nuzuli ha dama na faɗa ba duk wanda ya kafarce bayan saukan mayidan nan in dai ta sauka daga ba mutum ya kafarce azabahu zan masa azaba azaban la u'azibuhu ahadin min al'alamin fa qala idza ja in tu'azibuhum annabi ya ce ubangiji in ka musu azaba fa innahu ibaduk wa in taghfir lahum idan kuma ka musu gafar to fa innaka antal azizul hakim fama saka minhum salasa mita an shafe mutane ɗari uku a cikinsu wa salasa wa salasu na rajulan da mutum talatin da uku wa ƙala da kasai ya faɗa daga wa musika minhum kamsa da alafin mutum dubu biyar aka shafe wa kamsa mita ɗari biyar fa ya tona alafi rashi suna zuwa kan shimfidan su ma ne sai da mata su fi diyare ma gidan da jinsu fa haka ba suka waye gari kana ziri suka zama alhanzarai ya zauna fi turqati suna tafiya ta baiki wani kana sace da coci wa yakuluna al-ajira je suke cin ba haya fala mara nasu zalika yayin da mutane suka ga wannan fadi sai suka razana suka zo gurin annabi Isa alaihi salam wa baka suke kuka alal mamsuki na ga wanda aka shafa ahaluhum iyalansu falamma absara da hanazir isa yayin da wani alhanzaran suka ga annabi isa baka suke kuka waja'alat tadihu bi suna kewaye waja'ala isa yad'uhum bi asma'ihim annabi isa yana kiransu da sunayensu wahidin daya ba da wahidin bayan daya fayabquna suna kuka waye shiruna bi ruzi da kai suna haka wala yadiruna ala al-kalam ba su da damar magana fa ayu salasata ayyamin bayan an shafe su dai sun yi kwana uku sun mahala ku daga baya suka mutu wa ulai ladina lu'inu su ne wanda Allah ya la'ance su ala lisanin Isa kama kala ta'ala kamar da Allah yake cewa lu'ina ladina kafaru lu'ina alladhina kafaru min bani isra'ila ala lisani daud wa isa ibn maryam zalika bima asau wa kanu ya'tadun kaji wa'annan su ne dalili ma zakura ma qala hu shayatin salasa fi sahib ibn maryam wata ba hum nasa ba da hum qala ka sai ya ga mana qala wa ja iblis iblis ya zo gurin annabi isa alaihi salatu wassalam huwa wa sahaban lahu da almajiransa ala suratul rijalin zaula hayati shedan ne da mutanen sai iba suka zo gurin annabi musa akan akan annabi isa a irin mutane ne masu kyakkyawan siffa wa shabhata da kamanni wa isa ya qulu li bani isra'ila qad ji'tukum bi ayati min rabbikum fa qala iblis sai iblis ya ce a takalukum yanzu kana halitta wa tafi ka warkar da almariru mara lafiya wato yin mauta kana raya macece wato bituna bilgaibi ka ba mu labarin labarin gaibu fa qala isa ya ce na ai mai tambayar nan iblis ne fa qala iblis ya ce hada wallahi sai iblis ya ce to tunda dai kana gaya mana haka wallahi wannan ya nazarta masa allantaka yayi wannan zu unzuru ilai yace ku kalle shi fa innahu nazala ilaykum li yurikum qudratu ai ya sauka ne dan ya ga ikon ku ya nuna musu a matsayin Allah ne ya sauka yake nuna muku ikon sa kunin hidan yazo ya ga ya mutane haka fa qala ahadu ashab iblis dai abokin iblis yace bisa kulta ya shek a gada ta kai kuskure wajar wa kulta qaulan aziman ka faɗa magana mai girma a da zama anna la ya tajallali kalqi li yanzura ila qudrati wai yanzu kana nufin Allah ne ya tajalli ga mutane kenan dan ya nuna masa ikon sa wa hali yan bagi li karki an yanzura ilaihi yanzu ya kamata ga halitta su gani aw ya sumu kalamu ko su ji zanta aw ya qulu li ru'yati la yace walakin ai ba ai ba haka bane ake nufi a a ba haka bane sai shedanin yace kana tsammanin yanzu Allah ne ya zo zai nuna mutane yau ce wani magana daga bada ba gaskiya bane sai shedanin yace walakin lahu kaza kaza ibnullahi eh shi wanda zai bada nasiyar ma bata ce eh sai dai sai dai ya faɗa abin da bai dace ba walaisa huwa lahu faƙala ɗaya shedanin kuma zai ce a wannan maganar da nabi ya faɗa ba daidai bane kilawo ma shaddada da abin da suka faɗa ba gaskiya bane yace masa faƙala sai faɗa yace wa kada kai kuskure wa jara wa qala qawlan azim wa hal yanbaghi lahu an yataki da sahib yakuna lahu min walad wa hal yanbaghi li walad huwa min allah an tazaki alladhi quwwatan amara wa yasa'u walakinahu innahu sai suka faɗa kuma shi kuma ya ƙara faɗin ma maganan da ya wannan moni ɗaya shaidan ƙala fatafar raguwa da zalika suka rabu akan haka wani ɗagan nasu mutane suna wannan furici bi kaulin fasara zalika kalamun nasara قال تعالى يسعى الله لقد كفر الذين قالوا لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال, وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم wannan ayan da wancan ayan duk da ayan guda biyu ne wa qalu takazallahu wa ladan subhana nan na ɗin awa kore lau da kada kabar allazina qalu inna allaha salisun salasa wa ma min ilahi illa ilahun wahida aka Allah ya kawo aya wani abin da shaidan yazo da ya kore shi kabar iblis sai kuma labarin iblis shine arra isa yayin da ya bujuro wa annabi isa wa ma kada wa bihi da irin bayanan da suka yi da annabi isa wa jawabu da amsan da annabi isa ya ba iblis malam wahab dan mambahu ya gaya mana sun maja iblis sai iblis ya zo ila isa ibn maryama fa ararahu bi aqabatin a inda yake kiransa da aqaba anan ya ya bujiro masa min aqabal arabi daga wani kasa na baitul muqaddas yuqalu la sunansa aqabatu gudan faiqu azbatu faiqu fa qala la ya anta masihu ibn maryama qala isa ya ana masihu ibn maryama ruhun lahi wa kalimatuhu wa abdullahi wa ibn ammatihi fa qala lahu iblis yace fa anta ilahul arab subhanallah sai iblis ya ga maza ga yace bal ilahul arab rabbi ubangijin kasa ubangiji na ne fa qala yace anta alladhi balaga min azmi kai ne wanda abin da kai kaza ya kai kaza fa qala yace bal azamatu lillazi an daga ni wannan daraja na wanda ya bani iko magana ne fi sadari ina yaranta na qala bal shedan yace masa an tallabi balaga min azimi kai ne wanda kai kaza wa kaza a daraja ka da kake yi annaka ta balugu min adini kai aje dai fatan fa gobe gona dai ran biye qala isa yace bal azamatu lillazi kana gani wannan girman wanda ya halice ni ne ba na bane wa kana ga ma sakara li na wanda ya hore fa qala yace an tallabi balaga min wanda kai ne a girman ka kai ai ba ma iya faɗan magana ne qala isa yace bal azamatu lillazi wannan girman na lillazi bi iznihi wanda da izininsa ne shafaitum nake warkarwa wa in sha amrarani in yaga dama sai ya jinyatar da ni qala iblis yace fa anta allazi balaga kai ne wanda kai kaza kai kaza yace bal lillazi bi izni wannan da izininsa nake raya ba ni nake yi ba wala budda annahu samaitu min ayatihi wa yamitu fa qala yace anta allazi kai ne wanda kai kaza da kaza sai ta wannan ba ni bane wanda ya bani izini shine bal azamatu lillazi wannan girman wanda zallalahu ne ya hore min fa anta allazi balaga ya dinga masa tambaya fa na bala'i kai ne wanda daraja kai kaza da kaza ya ji a ba na bane fa anta allazi kai ne wanda kai kaza kai kaza yana faɗa masa dai to za mu tsallake bayanin yana da yawa iblis yake duk wannan tambayan da zai masa allantaka yake sai ɗora masa anan isa yana kaucewa yana yi yake gaya masa da bala'in ya kai bala'i ya hana annabi isa tafiya ya tsare shi fa azaba isa waraka zira annabi isa ya rasa abin da zai yi waraka bihi zira dabarar ya shiru ya daina magana tun yana tambayan sa sai da annabi isa ya daina magana wasa ba izam lima qala iblis annabi isa ya dinga subhanallah subhanallah subhanallah kun ya dinga ya daina tsaya kai kai kaza kai kake raya mace ce dama kai ne wani kai ne kaza ni ba ni bane Allah ne yake to ai kai kai kaza ba kai kake Allah ne kurin da bala'in tambayan yiwa kai annabi Isa sai dai yana subhanallahi kurin subhanallahi da yana subhanallahi fata wa jibril sai nan da nan Allah ya koda jibril fa na faka iblis na fakatan sai busa ibrahim ya fure iblis zaba ya dahu minha ala wajehi fala yamliku min nafsi shay iblis ya canya tafi hata wa qala kafi azala sai da yaje can bangon duniya na gabar sun mana hara billazi ya dahu lahu min alquwati ya yunkura fa da baga isa ila asfalil aqaba kafin ka ce wani abu ya sake dawa gurin annabi isa wa mala kullu la tumati wa dariqun ya cika sun maqala isa laqad garibt wa garibt yace ai kamun fushi ya faɗa abin da bai kamata ba wa gada abartu ka biya annaka na baka labari kai ne kaza kai ne kaza yanzu ya za ka yi fiye ka hude ne naje naji ciwo dan na ce ma kai ne kaza kai ne kaza ya matsa masa to lamarin kuma annabi isa kirjin sa ya kara kunci wasa ba ya kara tafi fa qala annabi isa da ran sa ya baci sai ce subhanallahi amma ya qulu wa bihamdihi mil'u sama'ihi wa aradihi wa adadi khalqihi wa lira nafsihi wa mablagu ilmihi wa muntaha kalimati wa zinatu arhi sai annabi ya ja wannan ismul azim din annabi isa subhanallahi amma ya ulu wa bihamdihi mil'u sama'ihi wa ardihi wa adadi kalqihi wa rira nafsihi wa malagu wa mabalagu ilmihi wa muntaha kalimati wa zinatu arhi yana jan wannan ismul azim din fa bada jibril sai jibril ya sauko wa mika'il malaika mika'il ya sauko gurin annabi isa wa israfil israfil ya sauko fa nafaqahu mika'il mika'il ya hure shi nafaqatan hurewa zahabu min hannahu madaliyu shams yaje can inda rana yake hudowa hatta sadama ainu shams yaje karau da inda rana yake fita inda dulu ya yayin hudowan gaba karra ya fada sa'idan a girbe mota riga ga kone fadi bahu israfil israfil ya bi shedan fana fakahu ya hure shi magariban shamsi shi kuma ya kai ya mutum duniya fan da laga ya tafi la yamliku min nafsi shay'an bai isa ya komai ba hatta hadi isa faqala ibnu maryam yace laqad laqitu minka ta'aba yazo wanda aka koro inda annabi isa yace isa ba na game da wahala a dalilin ka wa man rabihin nafaqatu hatta wa ga bainal ainil jami'a aka sake hure shi yaje wani guri ila tagribin shamsi fala bisa sabata ayyamin shedan sai da ya zauna kwana bakwai wasu ba da yana da dare rike bakwai mace yara da kuruji duk lokacin da zai niyan fita gaddahu a wannan ruwan sai a dannaye a ruwa kwanansa bakwai in an lamar da yayi kwana bakwai in ya dago kuma sai malaka jibril ya dannaye in ya zo mika'il ya dannaye da buga fikin su fama rama isa ba da zalika da ya wannan wahala nan gaba duk layin da annabi isa yake shedan baya bi wannan shine rabuwansu da annabi isa to kaga abin da ya sa muka kawo wannan labarin yanzu ku duba yadda ya dage wa annabin Allah wai kai ne yanzu yaya yanzu ya dan ya bar mutane suna bidiya kana ga yanzu wannan bidiyoyin da ake zai bar mutane ka duba annabin Allah dole zai ya halakar da annabi ya dage sai da aka bayi gudunmar mala'ika jibrilu isra'ilu mika'ilu suka dinga gana masa azaba aka dinga danna shi a kogi an gora kansa a bangon duniya gabar an gora shi a bangon duniya yamma an kawo wani tekwan danna ya garkayin tekun satansa guda dare bakwai kwana bakwai ana baya bala'i daga nan ya bar annabi ya sato ina ga wanda ba annabi ba to wallahi zai kun yi taka zanzan duk abin da ka sani yanzu ka shedan ya kasa kayansa yanzu ya sayar bari ya ci riba kullun taran yake dauka yana komawa kabar isa mal yahudu shine zafaru bihi wa aradu salbahu yayin da yahuda suke nufin kuma za su kai annabi isa wa habdan mambahu ya faɗa mana eh yana gaya mana yake inni mutawfiqu ilayya wa rabiuka ilayya ai jaza'ani min al-maut jaza'an shadida wa qala al-hawari yana kace hada zamanan alladhi yaqbilu Allah fihi ar-ra'i summa tafarraqa ar-ra'i yatbadahu wa tafarraqu ya'ani nafsuhu fa ba kuwa lokacin da suka zauna suna kuka la tabgoye sai ku da kuka min hazan al-firaqu saboda bakin cikin zai rabu da ku fa tasarawna ma huwa ashadu minhu wa lansa mubarikatu hatta tanzuru fi aduwi sannan sai na duba laga lamarin al'amarin makina suma ya suruna ne fala ta da bahu anni wala ta muna kada kwana kala wa dalabu yahudi yahuda suka nema annabi isa liyabtulu za su kai fasa ka famino ya buya fadallahum alaihi yuza sai wanda ya nuna a jiha fito da annabi isa sunansa yuza wa huwa alladhi yartada yuza shine wanda ya ridda fa ka zuwa min dari jabalin suka neme yi a wannan kogon na dutse na baitul lama wajalu ala rafi ikilili min ashawqi lisan suka nemi wani abu na duki za su yi masa masal wajalu yadimunahu wa yadribunahu min kalbi wa yaquluna lahu suna ce in kunta nabiyan ka ba ta zafa muna annabcika suka dinga fa dukan annabi isa ba suka masa ba daidai suka ce wai in kai annabi ne ka hana kanka dukan da zamu ma wada ka roki ubangijinka mana falyahallu bainana wa bainaka Allah ya ga tsakaninmu da kai mana wa huwa la yukallimu annabi isa baya musu magana hata da lal fajr al fajr ya leko wa nasabu lahu kaybadan saka kaba itace liyaslibu za su yi annabi isa salab falama aradu yayin da suke nufin an yarba hu za su dora shi a itacen alaiha azlama da jawu nan da nan sai sararin sama ya duhu zulmatan azimatan duhu mai tsanani summa lam yabis al arda mislu qasa ma ta danga duhu wa arsalallahu al malaika Allah ya kuma malaiku fa hallu bainahum suka yi tsakanin su wa bainahu da tsakanin mutane wa salabu makanahu yuza wannan mutumin nan yuza wanda ya rida shi suka yi wa salabu alladhi dala alai wanda ya nuna inda annabi isa yake wa ashraqati shamsu rana ya leku wa qallaba Allahu quluban nasi Allah ya juya zukatan mutane wa basaruhum da idanun zafa jalu yanzuruna ila yuza suka dinga kallon yuza fi surati isa suran annabi isa qala allah ta'ala yaza allah ya ma qataluhu
وما قتلوه وما صلبوا ولكن شبه لهم kaji kala wannan ma raba yuza yayin da suka dauki yuza alaka shi badan ga itacen kala haula suka ce inni azkurukum allah ina muku magiya da Allah bi da mi ga jini na inni zaibakum yuza ni fa yuza ne allazi dalatun wanda na nuna muku ala isa gurin annabi isa sun ma akabarahun kabaru zulmati ya ba su labarin duhu wa annal mala'ikatu hallu bainahum mala'iku ne suka yi tsakanin gobe na Isa da tsakanin Annabi Isa wajalu makano suka sanya a gurbin sa wa akbaru ya ba su labarin bi alamatin da alaman da ya rihuna za a sani falamma sami'u zalika min yayin da suka ji wannan zadahum alayhi gaizan ya kara musu fushi wa halakan da ma kara wa qalu suka ce ma azama siruhu kai ba da lawa bi sirri ala sir wa ma kunna na dawihi dunahu fa qataluhu suka kai suka ce ba za su bari ba suka kai wani abokin nasu zakara kabar rafa isa za ku ji labarin yadda aka daga annabi isa awwala marrati wa hubudu da saukansa ila al-arabi wa wasiyatu da wasiyarsa da yi zuwa ga hawariyawa wa rafa'ahu sanin da dauka kai da aka yi da biyu qala rafa Allahu Isa Allah ya daga Annabi Isa ne salasa sa'atin sa'o'i guda uku marawan da suka shude minan nahari na wuni fala bi zafi samai ayyamin ya dan zauna a sama ranaku qabla sabata ayyamin kafin kwana guda bakwai wa qila arba'ina yawman ko kwana arba'in Annabi Isa yi wallahu alama Allah dai shine masani summa qala Allahu lahu ta'ala yace inna adawuka al-yahudu kaga makiyanka ne yahudawa a ajaluka anil wasiyati sun gaggauta ga wasiya wal ahdi da alƙawari ila sahabika ga mutanenka fa anzala ilayhim Allah yake sauka ka je ka mutanenka wasiya yahuda ne suka gaggauta baka yi musu wasiya ba wa ahada lahum ka je ka masa alƙawari wa awsan ka musu wasiya wa anzil ala maryama ka je gun mahaifiyarka mujiddan ka zama kana mai zuba kokari la ne dan kana ta wasu zafa inna ji gari ita mahaifiyarka tana kogo kaza fi jabali jalil inda take tana jabalil jalil wa kana maryama mujaddan eh liniyatin ta zuba kokari saboda niyanta min ƙaryati ga wani ƙarya min ƙarya an ɗakiya daga alƙaryam an ɗakiya daga nan kuma yuqalu la ana kiransa da munjadila wa kana min awsadin nisa'i bani isra'ila husna tana daga ita matayen bani isra'ila hasaban wajen daraja wa kana ajmalin sa'in kuma a zamanin ba matar da ta kai da kyau wa aksarahum malan ba wanda ta kai da yawan dukiya wa kana tumtaharu fala ta daharu abada sau da yawa ta kasance ta wannan matan takan yayi da amma ba ta karkaka abada ita wannan matan da mai rama ta je gunsa wa kada ba shi rabu bani isra'ila manyan bani isra'ila sun nema wa maluki wa amna ta kini ijabatu fazannu anna zalika tarafa sun dauka saboda daukaka ne wa inna ma kana bi sababi ma yuridu laha domin abin da yake bujuro mata din ne fala ma zahara isa alaihi salatu wassalam yayin da annabi isa ya bayyana wa sha zikiru lamarin sa ya daukaka adadu wannan matar ta je fi jumlatul marara a jumla marasa lafiya ne biya dan ta warke fa kujila take jin kunya an ta salo ta tambaye shi li kasratin nas hawla saboda mutane suna da yawa a gefen fa jad min wara'i ta zo ta bayan sa fa masau biye da ta shafa nan sa fazala ana ta guje ma kana tashkuhu wata da harar wa amana bi isa ta zo daga nan tsarkin ta ya dauke shi kenan daga nan sai ta imani da annabi isa wa an qa'at wa an fa'at mala ta ce da dukiyanta fi ma amara hadi cikin abin da annabi isa ya umarce ta min wujuhil birri ta fuskoki ta alkhairi wa sara fakiran ta zama talaka wata aka jarrabe ta wata kallat li ibada ta zama ba kowa tana ibada wa kana tu'adu min ana lissafa ta ita ma tana daga sahabban annabi isa qala wa amara Allah Isa an ya amuraha annabi Isa ya zo ya umarce ta ita ma an da jama'a da huwa hawari na aka ce ke ki tara mana hawariyawa wa an yansa khalifa alaihim shamun amma shamun ya zama halifa wa an yufarrihim kuma ya rarraba su du'atan ila ila Allah azza wa jalla kuma sannan ya rarraba su je su dinga kiran mutane a gararraka wa an yakbiru ya ba su labarin bil alamati da alama allati tati wanda za ta zo musu min Allah daga Allah summa habada Allah ta'ala ala maryam annabi isa ya je gun maryamu fai ta'alal jabal nura sai dutsen ya cika da haske wa ta dubi la hawari na hawariya suka zo fa balagahum risala fi rabbihim suka isa da aikin ubangiji wa qala yace inna ayata zalika kun ga alama haka an taji mul malaikatu malaiku za su zo muku fi lailatikum a wannan dare naku hadhihi a wannan bi mu'arifin fiha nurun za ku ga haske min nurul lahi daga hasken zati fa kullu man tanawala nigrafatin duk wanda ya kambata min ha فلعامس نور شافوا نافين الذي هو فيها فإنه يذبو زي واي غري ودي قرية تكلم زي دنگا مغانا بلغة القوم da lugan mutanen inda ka zo na hafiyan kai haka ka shafa jikin ka to ka dinga jin kowane yare allazi bu isa ilaihi wa bi aka waye gari wa huwa ala babi madinati a wannan birnin nasu ala wannan lailatul lati habara isa daren da annabi isa zai sauko fiya shi ya lailati ita ce daren da allati ta kano fiya nasara za a ga nasara suna kona turaren wuta bin luban da luban kala falan ma faraga isa min wasiyati ila hawari yayin da annabi isa ya gama wasiya ga hawariyawa rufiya ba da saba ta yau bayan ya zo na ya musu nasiha da kwana bakwai aka sake ɗauka kai ka san so biya ka ɗaga shi kenan wata babu Allah ta'ala Allah ya karbe da salatu sadin ga sa'a guda uku mina na hari na rana sun makasahu Allah rihi daga nan kuma da aka mai da hisa Allah ya tabbatar da hidar yero na fuka fuki sha nabi Isa eh aka tabbatar da yiwa la basa nuran Allah ya tabbatar da hidar haske wa kada minu da mudamu aka yanke masa abinci wal mushrabu da abin sha wa tsara malakiyan insiyan gayi wato a halitta na mutum kuma sabobinsa na mala'ika kala wa yace barraza isa alaihi salatu wassalam linnas annabi isa ya fito wa mutane yau barraza a ranar da ya fito huwa ibn salasun salasuna sanat wala bi sabim zai zauna nubuwatu wa bima kana nasa yarawnahu minhu min al-ajaib na abu mamaki wal ayat salatu sinina shekaru wa rafa Allahu wa huwa ibn salatu wa salasina an dauke yana dan shekara 33 wa hukiya ibn isjaga da salabi an ibn tarik an ahla tarik anna Allah ta'ala awha ila Isa Allah yayi wahayi ga Annabi Isa wa ibn salatu wa salatin sanata wa rafahu min baitul muqaddas an dauke a baitul muqaddas lailatul qadr a daren lailatul qadr min shahr lamarana daga watan lamarana wa huwa ibn salatu wa tis'ina sanatan yana dan shekara 93 wa qad warada bil hadith ma yadullu ala annahu rufi'a lahu ne da bakamsun wa yiruna an dauke yana dan shekara 125 wasa nazkuru zalika amma wannan ba gurin sa bane da sannu za mu ambata muku insha Allah ta'ala fi akirin sirata a ƙarshen sirar namu na annabi idan mun zo za mu yi wannan bayani alama ta gihu ga abin da za mu tsaya insha Allah wa zikiru sai za mu muku bayani wafatu maryamu binti imran yanda maryamu irin imran Allah ya mata wafati malam kaza yace kala kabu matar maryamu binti imran ummu isa alaihi salam kabla rafahi kafin a dauke fa da bana hafi mashari an binne ya inda yake irinsa da mashari na baitul muqaddas ko ke salabi ya kai to mana annaha matar ba da rafai ai wasu malaman sun ce ta mutu ne bayan an dauka annabi Isa wa qala bi kabar innahu lamma suliba mushbahu Isa yayin da aka yi salaba ga wanda ya kaba da annabi Isa ja'at maryamu sai maryamu ta zo ibnatu imrana wa imra'atu kana Isa wa imra'atun kana Isa da ala da wannan matar da annabi Isa ya mata addu'a fa abaraha Allah Allah ya kubutar da ita minal jununi daga wannan haukan yabkuna suna kuka inda da masulubi a gun wanda aka yi wa salam fajahu ma suka zo isa faƙala da huma ya ce musu alama za ta iyali ne kuke kuka faƙala ta suka ce alaiki a gani faƙala ya inna Allah ta'ala rafa ni wa lam yusibni illa khairan ba abin da ya shafe ni sai alkhairi wa inna hadha shay'un shabaha da wannan ne wanda aka kamanta masa sun maƙala ya rafi kisati wafatin maryama yana daga sabon wafatin maryama an wahab lama arada Allah an yarfa Isa yayin da Allah yake ne zai daga Annabi Isa a kayya sai Annabi Isa kullu yan uwantaka bainal hawari yana tsakanin hawariyawa wa mara rajulaini ya umarci mazaje guda biyu min huma daga jiru huma shine Shamun da Yuhana an yarzama ummatul sullazam ci kula da al'umma wala yufariqani haka da su rabu da su wandalaka ta tafi wa ma huma tare da su da Maryama ila nairun zuwa ga nairun e malakun rom sarkin rom ya da una wata kira ila lahi azza wa jal wa kada ba sa lawo ilai kabla zalika bulus dama kafin na yanko musu da bulus fala ma ta hu yayin da suka zo amara shamun wa bulus aka umarci shamun da wannan bulus din wa kudila akai su wa suliba aka musu salabu mun kisana kansa a kasa wa haribat maryamu wa yohana maryama da yohana su suka samu suka tsira hatta idza kana fi bari tariqi la yaqahu madalabu masu nema suka same su fa ka ba suke jin tsoro fan shagallahu man aradu kasa ta tsage fa ga ba fiya suka bace a cikin kasa fa gabala nairun malakun rum sai mai rum sarkin rum wa sahabahu fa hafaru zalikal mawri'u aka yi ta tona inda kasa ya tsage suka yi gadan dan a nemo su fa lam yajidu shay'an aka yi ta tona dai ba gan su ba ya faraddu turaba suka mai da kasan ala haliya ga halinsa wali muza gane annahu amrun min Allah azza wa jalla wannan lamari ne daga Allah fa sa Allah malikun rum an hali Isa sai sarkin yau ya tambaya wai yaya halin annabi Isa fa ka baro bai suka bayi labari fa aslama hiya musulunta wa kada kila wani kaulin bi islami gairi hala wasu malaman suka ce musuluncinsa ba dalilin wannan bane to daga nan za mu rage muku labarin matsaya wata ran idan karatu ya kai mu akwai labari na gaba za mu ba ku labarin kaburu akbarul hawari na hawariyawa ya suka rayu bayan mun gama karatunmu na gaba mun zo za ku ji kabaru yuhana akwai labarin yuhana da bulus allazai ta wajen aminan dakiya wanda suka zo daga dakiya bayan mun gama kuma ila gaba akwai labarin tuma shi kuma tuma daga hawariyawa ne ma malikul hindi ya suka yi da sarkin indiya almajirin annabi isa sunansa tuma wa imani biya kuma sarkin indiya ya yi musulunta kuma a gabansa akwai labarin luka shi ma ba hawari ne ya suka yi da malikun farin sarkin farisa sai kuma labarin jarja wanda annabi isa ya aika a matsayin sa yaje yake tunatarwa hima da abin da ya faru da jarja ya faru da shi bayan sa kuma sai labarin tazayili na ƙari da aka yi ala qasamu salisu min fanil kamit abubuwan da ba kawo a wancan labarin ba an kawo su anan sai kuma tazayili na rabo na gaba a fanni na biyar na abubuwan da ya faru tazaharu qabla nuzul isa kafin saukan annabi isa me ya faru ne sai kuma labarin mutagallidina alal bilad wanda suka rinjaye garuruka na gari wa zalika mimma yazharu na fitinan da ya faru qabla nuzul isa kafin annabi isa ya sauko me za a yi a nan gaba sai kabaru kurujul mahadi labarin fitan mahadi shi ma yayi ta'allaki da nasa sai labarin dujal da zai zo da annabi isa da mahadi su kai dujal kuma sai maganar saukan annabi isa to duk wannan muna yi sai mu yi sati muna yin labarin annabi isa bai kare ba to yanzu za mu tsaya nan mun dawo kuma sai mu ci gaba da tafsirin mu kara tun da an dan taba muku Allah ya saka da alkhairi aiwa annabi salati goma wani malami ne ya kama da ƙur'ani ne malam kai ƙur'anin ka samu da ko ne ko ai ai nan gaskiya yake ka samu ko yaya wannan nawa ya kike duba eh nawa ne ina da ƙur'ani kai ba kana yi gano ba fa a san ka da gaskiya ba ƙur'anin ka ne ko na wani mutum da yake gano yana sati biyu ku baka magana lalle za ka yi wahala ya yi ga yana nariya ma wutan ta tashi ya ce ma zan je higa ya ce to ka je ka higa magaban da to ya yi allah ya bada lada ai ba sai ka faɗa ba a karanci faji a kafa uku uku godiya ga ubangiji allah ya bada lada alfarman manzon allah bismillah da kulwa kafa uku uku yabo ga ubangiji wanda ya kawo din shi ma Allah ya zai masa kurakuransa a karanci fa bismillah da kulwa kafa uku ma karanci bismillah da kulwa kafa bakwai bakwai yabo ga ubangiji na ku bukatan da namu bukatan Allah ya biya mana Allahu kafa uku uku akwai malam ata da malam guni a ba su 500 a ƙara fatiya kafa bakwai bakwai na ku bukatun da namu bukatun Allah ya biya mana malam Usman kiri ka sakan da namu bukatun Allah ya biya mana fatiha da salatul fatihi tambara kan yi gama da isa na mala mala isa ina mala da mai